نعم بسم الله الرحمن الرحيم نعم بسم الله الرحمن الرحيم نعم باب النهي عن الصلاة بعد الصبح وبعد العصر مم.
حدثني يحيى عن مالك عن زيد بن أسلم عن عطاء بن يسار مم.
عن عبد الله نعم عن عبد الله السنابحي مم.
أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال نعم إن الشيطان إن الشمس تطلع ارتفعت مم.
فارقها ثم إذا استوت قارنها نعم إذا زالت فارقها نعم فإذا دنت للقر- نعم، للقرو- للغروب قارنها نعم فإذا غربت فارقها نعم ونهى رسول الله صلى الله عليه وسلم عن الصلاة في تلك الساعات نعم باب النهي عن الصلاة بعد الصبح وبعد العصر wannan babi yana bayani dangane da hani wanda ya zo shi daga wajen ma'aiki alaihi salatu wassalam dangane da yin sallah ta nafila bayan sallar asubahi da kuma yin sallah ta nafila bayan sallar la'asar to wannan baban abin da zai tattauna akan shi kenan haddatsani yahya an malikin malam ubaidullahi ya ce yahya ibnu yahya allaisi ya zantar da ni ya jiyo daga al'imamu malik imamu daril hijira shi kuma ya jiyo daga malam zaidu ɗan asalam allah ta'ala ya ji kansa da rahama shi kuma ya jiyo daga aɓa ɗan yasar shi kuma ya jiyo daga abdullahi sunabihi ya ce haƙiƙa ma'aikin allah sallallahu alaihi wa alihi wa sallama ya ce inna shamsa ta wa ma'aha ƙarnu shaiɗan Manzon Allah sallallahu Alaihi wasallama ya ce haƙiƙa rana tana fitowa a lokacin da za ta fito lokacin da ta yi jajajadin nan na fitowa. To, tana fitowa ne tare da ita akwai tsinin ƙaho na shaidan. An gane ku? Saboda wahina idin yasjudu lahal kuffar. A wannan lokacin ne kafirai suke yin sujada ta fitowar rana. to wannan sujada da za su yi ta fitowar rana a wannan lokacin ne su ma shaidannu suke samun wani kaso na sujadar wannan kafirai da suke yi din maza Allah ya ce fa'izar tafa'at idan rana ta ɗan ɗaga kaɗan faraɗaha to wannan ƙauhuna na shaidan ɗin sai su rabu da wannan rana ɗin summa izas tawat ƙaranaha sannan kuma idan rana ta take tsakiya rana ta zo kai tsaka ƙara na ha hallohe su zo su haɗu da ranar fa'iza zalat farar da ha to idan rana ta karkata daga tsakiyar sama shine ta kau daga ɓangaren daga tsakiyar sama to shi kenan sai ya rabu da ita fa'iza danat lil ghurub qaranaha idan rana ta yi daf da fadawa ta kusanci fadawa saura kaɗan ta fada to sai ya haɗu da ita hannu fa'iza gharabat faraɗaha idan rana ta fada kuma sai ya- ya rabu da ita to za mu ga cewa a lokuta guda uku ne wanda shaidan wato yake ri- yake saka tsinin ƙahon shi a jikin rana ونهى رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم عن الصلاة في تلك الساعات عبد الله السنابحي yace ma'aikin Allah sallallahu alaihi wa alihi wa sallam ya yi hani dangane da yin sallah fi tilka sa'at a cikin waɗannan lokutan gabaki ɗayansu manzon Allah sallallahu alaihi wa sallam ya yi hani wani hadisin uquba dan amir ma wanda yake cikin sahihu muslim wato ya tabbatar da waɗannan hannun ثلاث ساعات كان رسول الله صلى الله عليه وسلم ينهانا أن نصلي فيهن أو أن نقبر فيهن موتانا نعم
وحدثني عن مالك عن هشام بن عروة عن أبيه أنه قال كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول إذا بدا هاجب الشمس فأخروا الصلاة حتى تبرز وإذا غاب حاجب الشمس آه، فأخروا الصلاة حتى تغيب الشمس حتى ت- حتى تغيب
Na'am. Ya zantar da ni ya jiyo daga al'imamu Malik shi kuma ya jiyo daga Hisham ɗan Urwa shi kuma ya jiyo daga mahaifinsa Urwa ibn Zubair. Haƙiƙa Urwa ibn Zubair ya ce ma'aikin Allah sallallahu Alaihi wasallam ya kasance yana cewa, Iza bada hajibu shams, wato idan dai tsinin kwaskon rana ya bayyana, fa'akhiru salata, to ku jinkirta sallah ku daina yin sallah ta nafila hatta ta buruza har dai ranar ta bayyana har ranar ta bayyana ta fito fili ƙarara an gane ko wa idza ghaba hajibu shams wato idan dai tsinin kwaskon rana ya tafi daf da haɗawa fa akhiru salata hatta taghiba ku daina sallah ku jinkirta sallah kadda ku yi sallah ta nafila har sai ranar ta fada نعم na'am حدثني عن مالك عن العلاء بن عبد الرحمن Mm, قال دخلنا على أنس على أنس بن مالك mm, بعد الظهر فقام يصلي العصر mm, فلما فرغ من صلاته ذكرنا تعجيل الصلاة mm, أو ذكرها mm, فقال سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول mm.
تلك صلاة المنافقين تلك صلاة المنافقين تلك صلاة المنافقين Mm.
يجلس أحدهم حتى حتى إذا حتى إذا الص- نعم حتى إذا الصف حتى إذا اصفرت الشمس na'am وكانت بين قرني الشيطان أو على قرن الشيطان قام فنقر أربعا لا يذكر نعم لا يذكر الله فيها إلا قليلا وحدثني عن مالك يا زنتدني يا جو دغ الإمام مالك عن العلاء بن عبد الرحمن يا جو دغ مالا علاء دان عبد الرحمن قال علاء دان عبد الرحمن يتي مم.
dakhalna ala Anas ibn Malik wato wata rana mun shiga gidan Anas dan Malik Allah ta'ala ya ƙara yadda da shi lokacin da Anas dan Malik yana basara an gane ko mun shiga wajen shi ba'da zuhur bayan mun sallaci sallar az-zuhur sai muka shiga wajen shi muka ce bari mu shiga wajen sahabi na ma'aiki alaihi salatu wassalamu wato mu tattauna da shi مم.
faƙama yusalli la'asara da muka shiga wajen shi sai ya tashi zai yi sallar la'asar bayan mun gama sallar azuhur ne sai muka tashi ba da jimawa ba muka tafi gidan shi da muka je mu ba a daɗe ba sai ya tashi zai yi la'asar a cikin wata ruwaya faƙumna fasallaina kuma sai muka tashi muka bi shi muka yi la'asar tare To falamma faraga min salatihi lokacin da Anas ɗan Malik ya gama wannan sallah ta la'asar ɗin, zakarna ta'ajilar salati, sai muka ce, kai, na ce, muka ce, Malam Anas, la'asar ɗin na an yi ta da wuri. Muka ce, an yi ta da wuri, lokaci bai kamata ba a ce yanzu an yi la'asar, lokacin bai kai ba. Au zakaraha ko kuma shi da kanshi ya faɗi ya ce musu, wato kuna tunanin yanzu mun yi la'asar da wuri ko? to haka ya dace a ce an yi ta sai kuma ya ce na ji ma'aikin Allah sallallahu alaihi wa alihi wa sallama yana cewa tilka salatul munafiqin wancananka wato irin ya zamanto mutum ya jinkirta sallar la'asar har sai rana ta fara yin ja ko rana ta tafi sosai nan kuma ya tashi ya ce zai yi la'asar zan ce wannan ita ce irin sallar munafukai tilka salatul munafiqin wancananka ita ce sallah ta munafiqai wancananka ita ce sallah ta munafiqai manzo Allah ya ce jilisu ahaduhum wato kowane ɗaya daga cikin su zai zauna bai damu ba yana ta dakon rana zai zauna in a gona yake zai yi ta aikin shi ya ga karfe hudu ta yi bai zai je ya yi la'asar ba ya ga hudu da rabi biyar ta yi amma dai kawai saboda ya san dai rana ba ta zo dab da fada ba bai damu ba da wannan ɗayansu kowane ɗaya daga cikinsu wato yana zama ba tare da ya damu ba yana ta dakon rana hatta idas farrati shamsu har dai wato idan rana ta fara yala yalo idan rana ta fara yin yalo wa kanat bayna qarnay shaytan wato ta kasance tsakankanin ƙauhuna na shaiɗan guda biyu au ala ƙarni shaiɗan ko kuma ta kasance a kan ƙaho na shaiɗan ƙama a lokacin zai tashi fanaƙara arba'an wato ya yi ƙoton kurciya ya yi ƙoton kurciya raka a hudu ya yi ta a ciki ya yi da gaugawa la ya zukurullaha fiha illa ƙalila zan Allah ce baya ambatan Allah subhanahu wa ta'ala a cikinta baya ambatan Allah ta'ala a cikin wannan sallah face dai kaɗan wato kaga yayi karatu da karatun fatiha da karatun sura duka bai huce ka karanta fatiha ba kaga ya ce Allahu akbar yana ruku'u kama an zuba mishi wato ruwan zayi za ga ya miƙe cewa sami Allahu liman Allahu akbar Allahu akbar da baki ɗaya kaji in ya ɗora goshin shaƙas kamar ya ɗora a saman garwashi ne ɗorawar da taso waddin san makalkal za Allah ce to wannan ita ce sallar munafukai duk wanda za a ga bai damu da sallar shi yana haka ba to akwai matsala na'am وحدثني عن مالك عن نافع عن عبد الله بن عمر أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال لا يتحرى أحدكم فيصلي عند طلوع الشمس ولا عند غروبها ya zantar da ni ya jiyo daga al'imamu Malik shi kuma ya jiyo daga Nafi shi kuma ya jiyo daga Abdullahi ɗan Umar. Haƙiƙa ma'aikin Allah sallallahu Alaihi wa alihi wa sallama ya ce, La ya taharra a hadukun, kada kowane ɗaya daga cikinku ya dinga ƙirdadan yin sallah, fayusalliya inda ɗulu'i shamsi ya tashi ya je ya yi sallah lokacin da rana za ta huto. wala inda hurubiha wala lokacin da rana za ta fada kada kowa daga cikinku ya dinga yin haka akwai wanda za a ga cewa yana zaune a cikin masallaci bayan asubahi ya ɗauki alƙur'anin shi yana ta karantawa ya yi izu biyu lokacin da ya kamata a ce mutumin da ya tashi daga barci ma a lokacin bai dace ba ya yi nafila shi ko a lokacin zai ce zai yi nafila ya fito saboda shi ya ƙare izukin shi biyu kawai hutowa yake so ya yi kuma ga rana ta fara ja na hutowa amma ba zai yi haƙuri ta ɗan hoto ta fara haske ba saboda gaugawa da garaji.
Na'am. وحدثني عن مالك عن محمد بن يحيى بن حبان عن الأعرج عن أبي هريرة أن رسول الله صلى الله عليه وسلم نهى عن الصلاة بعد العصر حتى تغرب الشمس وعن الصلاة بعد الصبح حتى تطلع الشمس
ya zantar da ni ya jo daga al'imamu malik shi kuma ya jo daga muhammad bin yahya bin habban shi kuma ya jo daga malam abdulrahman dan hurmuz fiqatun tsabtun alimun shi kuma ya jo daga abi huraira abdulrahman bin sakhar hamilu liwa'il hadith fi zamanin sahaba haƙiƙa ma'aikin Allah sallallahu alaihi wa alihi wa sallama na ha'ani salati ba'da al'asiri hatta ta shams ya yi hani dangane da yin sallah ta nafila bayan la'asar har sai rana ta fada kuma ya yi hani game da yin sallah ta nafila bayan asubahi har sai rana ta hutu na'am وحدثني عن مالك عن عبد الله بن دينار عن عبد الله بن عمر أن عمر بن الخطاب كان يقول لا تحروا بصلاتكم طلوع الشمس ولا غروبها فإن الشيطان يطلع يطلع قرناه مع طلوع الشمس ويضربان مع غروبها وكان يضرب الناس على تلك الصلاة نعم وحدثني عن مالك عن ابن شهاب عن السائب بن يزيد أنه رأى عمر بن الخطاب يضرب المنكدر المنكدر في الصلاة بعد العصر نعم ya zantar da ni ya jiyo daga al'imamu Malik shi kuma ya jiyo daga Abdullahi ɗan Dinar shi kuma ya jiyo daga Abdullahi ɗan Umar. Haƙiƙa mahaifin Abdullahi ɗan Umar, Umar ɗan Khattab, Allah ta'ala ya ƙara yadda da shi, ya kasance yana cewa la ta harrau bi salatikum ɗulu a shamsi, kadda ku dinga ƙirdadan wato fitowar rana. da yin sallar ku ta nafila kada ku dinga riƙewa sallar ku ta nafila sai lokacin da rana za ta hudo ku tashi ku yi ta wala huruba ha hakanan kuma kada ku dinga kirdadan wato fadawar rana da yin sallar ku ta nafila sai dab da rana ta zo za ta fada ka shigo masallaci ka yi sallah ta nafila a wannan lokacin fa inna shaitana ya tsulu'u ƙarnahu ma'adulu ishams umar ɗan khattab ya ce haƙiƙa shaidani ya tsulu ƙarnahu wato ƙahunan shi guda biyu ɓangaren kanshi wato ƙahunan shi guda biyu suna hutowa ne ma'adulu ishamsi tare da hutowar rana wa ya hurubani ma'a hurubiha sannan kuma suna faɗawa ne tare da faɗawar rana wa kana yadribu nasa ala tilka salati Umar dan Khattab Allah ta'ala ya kare yadda da shi wato ya kasance yana ladabtar da mutane yana dukan mutane saboda yin sallah ta nafila bayan la'asar kamar yadda Abdullahi dan Abbas ya faɗa wato hadisin yana cikin a Bukhari da Muslim an gane ko kuntu adribun nasa ma Umar bin al-Khattab ala raka'atayn ba'da al-asr ya zantar da ni ya jiyo daga al'imamu Malik, an ibn Shihabin shi kuma ya jiyo daga ibn Shihab, an sa'ib ibn Yazid shi kuma ya jiyo daga sa'ib ɗan Yazid, annahu ra'a Umar bin al-Khattabi radiyallahu anhu ya dribul munkadira fi salati ba'ad al-asir. Haƙiƙa a sa'ib ibn Yazid ya ga Umar ɗan Khattab Allah ta'ala ya ƙara yadda da shi a lokacin halifancinsa a lokacin da yake khalifa to ya ga umar ɗan khattab Allah ta'ala ya ƙara yadda da shi yana dukan wato al-munkadir ibn muhammad ibn al-munkadir al-qurash yana ladabtar da shi saboda yin sallah da yi ta nafila bayan la'asar kaji sahabbai a wato a nan umar wato saboda kadda mutane su su rike ta a matsayin wato wata a tsane ce na yin sallah shi yasa ya hana a yi haka nan ɗin an gane ko kuma an rawaito daga tamimu guna ausin dari kwatankwacin wannan ya ce walakin ne a hafu an yi a ciye ba a dakuma ɓaunin ya salluna ma bayan la'asiri ilal hurub hatta ya murru bi sa'atin lati naha sallallahu alaihi wa sallama an yi sallafi ha wal'alla muradahu na hayu ta harimin falayu na fi a haditha na haihiyar an salati ba da la'asiri fa inna hulittan zi wallahu a'alam wato wannan shi ne wato ƙarshen kitabul ƙur'an abinda muka yi daidai allah subhanahu wa ta'ala ya ba mu lada a kai abinda muka yi kuskure ko tuntuɓin harshe Allah subhanahu wa ta'ala ya gafarta mana a karatu na gaba insha Allah ta'ala za mu tashi da kan kitabul jana'iz alhamdulillahi alhamdulillahi alhamdulillahi